الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد to ban yi tsammanin zami darasin nan dubiyu ba tunda awa ɗaya kawai nake da ita ina da uzuri yau to ko dama an ce wannan akwai darasi ɗaya da ake bin muku na bidaya to ko shi za mu cike kawai darasi na sha ɗaya ko yanzu sha biyu za mu tashi kenan eh a masahalar hussein na sha uku ba sha biyu ba? yawa wacce matsala ce nan? a salisa na darsul za mu tashi darasi na goma sha biyu kenan a cikin karatun bidayatul mujtahid yau sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira ta dubu da dari hudu talatin da bakwai kuma sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida ta miladiya za mu tashi almas'alatu thalitha almas'alatu thalitha cikin wa'anna masail kenan masail eh yawwa masail mashi alal khuffain muna mas'alar shafa akan khuffain ne to kuma ya ce karkashi akwai matsala guda nawa guda bakwai ko ko takwas guda bakwai guda bakwai to mun dauki almas'alatul ula wa thaniya shi ita ce a hukumuhu da kuma abin nan a tahdidul mahal na'am نعم آه الإمام ابن رشد رحمة الله عليه يجي المسألة الثالثة مسألة أكو أما دنجني دنوء محل دا أكي شافا فإن الفقهاء القائلين بمسح سو malamai waɗanda suka tafi akan yin masu alal khuffain wato waɗanda suka yi riko da cewar ya halatta a yi masu alal khuffain
اتفقوا على جواز المسح على الخفين sun yi ittifaki akan halaccin shafa akan khuffain kamar yadda muka ambata ko mun ce wannan shine kaulin jumhur kuma hatta duk waɗanda aka ruwaito sun saba akai daga cikin magabata sahabbai sun dawo daga adamul qawli bihi dama ibnu abbas ne na'am واختلفوا في المسح على الجوربين sai amma sun yi sabani akan almasu ala aljawrabain sabani akan wato shafa akan aljawrabain aljawrabain jam'i ne na jawrab aljawrab shine shi ma abin da aka yi shi a sifar huffi amma kuma ba daga fata ba wanda aka yi shi a sifar huffi wato mai suturce mahallin farilla kafa amma shi kuma ba fata bane sawon an yi shi da kattani shine kamar irin sifar jeans nan kamar ko tampon don shine suke ce kattan a lokacin ko kuma an yi shi a sifar ulu suf wanda aka saka shi daga gashin dabbobi ko kuma a sifar wabar wanda aka shafa saka shi daga kamar saka mai girma wanda aka saka shi a sifar daga fatar raƙumi koma da silki aka yi shi tun da gamar gama ce wanda ya halatta ta sanya shi silt dai abin da yake ake rufe mahallul wato ake rufe kafa da shi amma kuma ba wato fata ba shine ake ce ma aljawrab safa kenan shine wanda wanda ake ce ma safa yanzu safa tana ciki na'am fa ajaza zalika qaumun so waɗansu malamai suka halatta wannan wa mana ahu qaumun waɗansu malamai ma suka hana su
وممن منع ذلك daga waɗanda suka hana wannan مالك بن akwai imam malik da imam shafi'i وأبو da حنيفة imam abu hanifa وممن أجاز ذلك duk da yake babu wato ba itlaki bane ba mutlak bane akwai tafsil a cikin mazahib din nan musamman shi kansa malik akwai tafsil a mazhabarsa al-mashhur a wajen malik ya ce idan saman kuffin da kasansa na fata ne za a iya shafa akan jawrab din wato wanda aka yi aka hada tufafi amma kuma kasansa aka sanya shi ya zama fata to za a iya yin shafa akai
وممن أجاز ذلك wa mimman ajaza zalika daga waɗanda suka halatta أبو يوسف akwai abu yusuf alqazi
ومحمد صاحب أبي حنيفة da muhammad sahiba abi hanifa su su biyun da abu yusuf da muhammad shine muhammad ibn al-hasan ash-shaybani su su su biyun su ne sahiba abi hanifa ma- wato mutanen abu hanifa almajir manyan almajiransa eh, ko masu fatawa a mazhabar abu hanifa
وسفيان wa الثوري sufyan al-thawri da kuma su- eh, sufyan ibn sa'id al-thawri waɗannan su su daga cikin fuqaha shi yana daga cikin fuqaha al-kufa Eh, yana daga cikin fuqaha al-iraq malamin hadisi ko malamin fiqh wa kadalika shine matabar imam ahmad ibn hanbal da malaman hadisi Mm, cewa ya halatta in shafa akan al-jawraba na'am وسبب اختلافهم dalilin sabanin su اختلافهم في صحة الآثار الواردة na'am sabanin su akan ingancin hadisai da suka zo عنه daga gare shi sallallahu alaihi wasallam أنه مسعى على الجواب cewa ya yi shafa akan aljaura baini وأن عليه da kuma anna alan wato shine takalmi fade sandal kenan
واختلافهم أيضا da kuma sabanin su dai duk da haka في هل يقاس على الكف غيره shine za a iya sh- hal yuqasu ala al-khuffi ghayrahu sh- ghayruhu shin za a iya sh- yin kiyasin wani khuffi akan khuffi Mm, wannan matsala ce ana kiyasi akan ruksa ko ba a kiyasi akan ruksa matsala ce ma usuliya wanda yake kamar yadda zamu zo ta a cikin a a cikin a natural world domin abin da suke faɗa ita ruksa istisna a- a togaci ne daga ka'ida so idan aka togace abu daga ka'ida in ka ce abin da aka togace din nan za ka yi kiyasi a kansa to har sai ya zama to ka'ida ba ta da saura yani ta- shi ne abin da suke ce mata udu ala asliha bil ibtal Mm. idan ka ce za ka yi kiyasi a kan ruksa har sai ya zama to kan cewa ita kanta ka'idar da aka tace ruksar a ciki ba za ta yi saura ba saboda haka yanzu kaga kamar su suna cewar tunda dai an tsaya akan abinda nassi ya zo ya togace shine hufi to a tsaya a mahallin nassi in aka yi kiyasin wani hufi akan hufi to kenan shi ma za ka yi ta kiyasi ta yi ta kiyasi kana cire abubuwa daga cikin ka'idar har sai ita waccan ka'idar ta zama to babu sauranta shine wajabcin wanke kafa to shi yasa ne suka dauki asul akan wannan wanda jau- da yawa daga cikin fukaha musamman malikiya da shafi da Hana- da hanafiya sun tafi akan wannan cewa a, ba a kiyasi akan rukhsa shi na sa ma fuskan faɗi ka'ida ma kharaja anil asl fa ghayruhu alayhi la yanqas ma kharaja anil asl fa ghayruhu alayhi la yanqas duk abin da ya fita daga cikin asl to waninsa da waninsa ba za a yi kiyasi a kansa ba ma kharaja anil asl fa ghayruhu alayhi la yanqas to wannan ita ya ɗaya daga cikin sababul ikhtilaf wanda yace za a iya yin kiyasi akan ruksa sai ga to ai babu banbanci tsakanin huffi da jawra huffi me yasa ake sanya shi ba dan yi maganin sanyi ba ko dan ya suturce kafa to safa ma ita ma dan ta suturce kafa ne saboda haka haja ce kowanne daga cikin su haja ce tunda bukata ce ta sanya aka yi wannan to bukatar da ke cikin hufi tana cikin bukatar da ke cikin safa saboda haka abinda zai sa a shafa a hufi shi zai sa a shafa a- a a safa waɗansu kuma sai su ce a'a duk abin da aka yi rukusa ba a kiyafi a kansa in aka ce an togace abu to ka tsaya akan inda aka togace hufi aka ce a cikin shari'a ya shafa to ba za a ce duk wani abu da yake kama da hufi kuma za a shafa a kansa ba hufin nan shi kawai za a shafa a kansa kun gane wannan shine kun ga wannan sababul khilaf ne wani sababul khilaf ne wato koma da babu asar wannan ka'idar ta isa ta zamanto dalili na sabanin malamai akai wanda yace bil awwal sai yace za- wanda yace za a iya kiyasi akan ruksa sai yace to za a iya shafa akan jawra wanda ya ce ba za a iya kiyasi akan ruksa ba sai ce ba za a iya shafa ba sai akan kofi kawai na asalin wanke kafa shi ne kun fahimci abin nan din wanda bai fahimta ba ya nema a ƙara bayani na ko kuma ita ibada ce wadda ba a kiyasi a kanta wato ita shafa akan kuffi din wala yi ta'adda biha mahalluha kuma ba a ketare mahallinta da ita shine wato ba a kiyasi a kanta faman lam yasiha indahu alhadith malamin da hadisin bai inganta ba a wajensa ko kuma hadisin bai riske shi ba kun ga ɗaya daga cikin asbabul ikhtilaf kenan akwai hadisi amma ya zamanto shi malamin bai ga ya inganta ba ko kuma ma bai riske shi ba in bai ga ya riske in hadisin bai riske shi ba sai ta magana akan ka'ida ko akan kiyasi bayan kuma akwai hadisi da ya kai masa sai inganta kamar yadda imamu shafi yake cewa in sahal hadis fa ana aqulu bihi sai bai haƙi ya ce faƙad sahal hadis faƙul bihi hadisin wato raf'ul yadaini lokacin da aka taso daga raka'a ta biyu kun san imamu shafi'i shi ya tabbatar da raf'ul yadain a wurare guda uku lokacin takbiratul ihram da lokacin ruku'u da lokacin dagowa daga ruku'u amma in an taso daga raka'a biyu zuwa ta uku yace in sahal hadis fa ana aqulu bihi in hadisin ya inganta to ni ma mazhaba ta kenan kaga ya rata da cewa saboda hadisin bai riske shi ba amma yace in ya watakila hadisin ya zo masa amma bai tabbatar da ingancinsa ba to bai haƙi kuma da ya tabbatar tun da ya almajin mazhabar sun shi to ai ya inganta tun da ya inganta ya zama to kaulinka fa qul bihi saboda haka wato abinda bai haƙi yake nunawa wato ba zai zama to wannan kaulin na daga hannu lokacin tafiyar lokacin dagowa daga raka'a ta biyu ba ba za a sanya shi akan abin da aka yi tahrijinsa a kaulin imam ba kun san abin da aka yi abin da ba shi malamin mazhaba ne ya faɗa ba but an yi tahrijinsa ne akan maganarsa ba kama abin da malamin mazhaba ya faɗa ba shi yasa za ka ga suke da al-aqwal za su ce fil mas'alati qawlani ko kuma su ce wajhani to al-wajh shine abin da aka dauko daga imam amma al-qawl shine abin da imam din ya faɗa saboda haka da bai haƙi yace faqul bihi ba wai kamar mun dauke shi da abin dariya kamar wato yana mai shafi'i magana bayan shafi'i ya riga shi mutuwa da shekara wajen 300 fa kulbi ya ce masa to ka dauke shi ya zama to kaulin ka a'a abin da yake so ya nuna shine kan cewa to a mazhaba ku masu malama mazhaba in kun zo ku dauki wannan a matsayin kaul ba a matsayin waje ba eh na'am kuma baya ganin wato baya ganin yin kiyasi akan hufi to sai takaita da shafa akan hufi kawai wanda ku hadisin ya inganta a wajensa ko kuma ya halatta yin kiyasi akan hufi to sai ya halatta shafa akan jaurabai ne wannan hadisi malaman al-bukhari al-shaykhani manyan malaman nan guda biyu ina nufin bukhari da muslim lam yukhriju basu fitar da shi ba wasa hahahu tirmidhi amma tirmidhi ya inganta shi wannan hadisin shine hadisin mughirah bin shu'ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala al-jawrabaini wan na'alayn وقال الترمذي حديث حسن صحيح وكذلك صححه ابن حبان بإخراجه, بإخراجه إياه في الصحيح وهو مقتضى الإسناد دون كونغ إسناد النم أبو القيس الأودي وهو هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة لكن ضعفه الآخرون لا لأجل الإسناد والطعن في الرجال فإنهم ثقات على شرط الصحيح لكن استغرابا لأجل, لأجل مخالفة أكثر الرواة القائلين عن المغيرة ومسح على خفيه وذلك باطل مقطوع ببطلانه ناشئ عن عدم التأمل وبعد النظر في المسألة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخفين مرة واحدة في حياته المهم akwai hadisai waɗansu ba wannan ne kadai hadisin ba akwai hadisin abu musa al'ashari bal akwai wannan risalar ya kamata ku neme ta ta jamaluddin al-qasimi al-masu alal jawrabain almashu alal jawrabain ya kawo hadisan hadisan sahabbai guda goma sha takwas da suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi safa akan yayi shafa akan safa eh, hadisan sahabbai goma sha takwas da suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan safa ku nemi risalar a Jamaluddin Al-Qasimi eh Al-Qasimi ba me me tafsir eh malamin tafsir eh tafsir Al-Qasimi to akwai mas'al mas'u ala al-jawrabain ya kuma in kuka in kuka buga ta a Google za ku same ta a internet dan da daddiyar risala ce Al-Qasimi ku nemi risalar waye zai mana waye zai karanta ta yi mana kulasarta in mun zo darasi nan gaba na hadisin mughiratul na bidayatul mujtahid a bashi minti goma cikin minti goma sha biyar ya yi ya kawo kulasar maganar alkasimi ya kamata don karatun namu ya zamanto yana albarka ya zamanto ana daukan mutum ya san cewa zai danyi wani abu wanda ya zo ya kaddamar waye zai tabarru'i ai kai ana binka dama bashi ko malam mustafa a ka kyale da bashin naka naka a hadith ne ko to a cikin bidayatul mujtahid ne shi ma to a aikawa za ka kaddamar da shi a nan eh to naka amma wannan waye kuma zai yi tun da kai ka ɗauki wancan malam bashir za ka yi to to shi kenan ai talkhis ne ba wani abu talkhis ne kawai kai karatu ka ɗan fitar da abubuwa da za a faɗa na'am dan ya zama tokan cewa waɗanda ba su samu ba alal akalla sun samu tasawur na abin da ke cikin littafin dan ni yanzu ya je da karanta shi rabuwa da karanta littafin yi shekara wajen kusan ashirin da wani abu da tun farkon zuwa tun shekara ta ta farko a madina 1988 a bfh 30 ba kenan ko eh to haka din ne 88 eh 27 din kenan ko kenan 88 haka ne na'am نعم ولتردد اها saboda kuma saboda taraddudi kai komo tsakanin aljawrabaini almujalladaini bain alkhuffi waljawrab ghayr almujarrad da kuma wato jawrabi wanda yake wato saboda kai komon jawrabain waɗanda suke akai musu jild tsakanin alkhawf alkhuf wal jawrab ghayr al mujallad da kuma jawlab wanda yake ba a yi masa tajlidi ba an malikin fil masih alaihima riwayatan aka samu riwaya guda biyu shi to kun ga ishara ga wannan kenan saboda shi al jawrabain wanda aka yi musu tajlid to ya za a yi su ne wanda aka wato sanya fata a sama da kasansu jawrab ne amma an sanya fata a sama da kasa to kun ga ya zamanto tsakanin yana taraddudi tsakanin jawrab da hufko to don haka sai aka samu riwaya biyu daga malik shine yake cewa bainal khuffi wal jawrab ghayr al mujallad ya zamanto ko dai jawrabi tsagwaransa ko khuffi tsagwaransa wato shi ba khuffi tsagwaransa ba shi ba safa ba tsagwarai ba to yaya za a yi hukunci a kansa to sai malik aka samu riwaya biyu daga gare shi ihdahuma riwaya ta farko bil man'i ta hana ta biyu biljawaz ta halarci kunga shi malik a wajensa gabaki ɗaya tsagwaron abin ya gina shi ne akan akan wato a iyas shin za a yi za a sanya ma aljawrab da aka sanya masa fata za a kira shi kufi ko ba za a kira shi kufi ba in za a kira shi kufi za a yi shafa a kansa in ba za a kira shi kufi ba za a yi shafa a kansa ba saboda shi a wajensa al'asar ba su inganta ba su isan ba su riske shi ba kuma ba a kiyasi a kan rusa ta wannan matsalar kenan wannan matsalar kenan to saboda haka yanzu a kun ga idan a cikin wayannan masail din kun ga dai sha'anin ingancin hadith abinda zai tabbatar da ingancin hadith ba majalin fuqaha bane majalin malaman hadith ne dan malaman hadisi suka yi hukunci akan hadisi da inganci to shikenan an gama magana eh ko da fuqaha ba su yadda ba don su menene illar waɗanda ba su yadda da ingancin hadisin ba cewa suka yi abinda da ya shahara hadisin mugira ta bin shu'ba ya ruwaito masu alal khuffai saboda lokacin da ake dawowa daga yakin tabuk ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qaza'ul haja da yazo ya zuba masa ruwa yana alwala da yazo zai wanke kafarsa sai ya sunkuya ya cire masa khuffin sai ya ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn kaga huffi aka ce fa masaha ala huffaihi sai ya shafa akan huffinsa to yanzu idan wani ya ruwaito daga mughiratu bin shu'ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan jawrabaini wannan mukhalafa za a dauke ta a matsayin mukhalafa ga wancan hadisin na mughiratu bin shu'ba ko ko ba mukhalafa ba idan akwai wannan zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa kan cewar ya yi hikayar wata ƙadiyya ne daban mugira ta bin shau ba amma idan ya tabbata daga jam'in riwayat cewa dukkaninsu haditha ce guda ɗaya haditha ce guda ɗaya ta faru to kaga dole riwaya ɗaya ta saba ma ɗaya dole a yi tarjihi sai a ga suwaye suka ce wanda in wanda suka faɗi hufi su suka fi yawa tun da riwaya suna cikin sahihain sai a kaddamar wanda suka ce jawrabain sai a ɗauke su sun yi kuskure to amma idan aka samu karina da cewa ba hadisa ɗaya ba ce to kaga babu mukhalafa tsakani sai a ɗauka kan cewa can ya ruwaito hufaini nan kuma ya ga jawrabain me zai hana yau ya ga wannan gobe ya ga wancan to ka gani to wannan shine maslakin da sauran malaman hadisi suka bi wanda suka inganta hadisi kuma ma babu suwaye ma suka waɗanda suwaye suka ba a fa hadis din kenan ina ganin ba wanda ma suka ruwe suka ambata cewa ba a hadisin to wannan dai shi tace mas'alar na'am al-mas'alatu ar-rabi'a mas'ala ta hudu to amma dangane da sifar shi hufin to sun yi ittifaki akan halaccin shafa akan al-khuf as-sahih hufi wanda yake lafiyayye ingantacce wanda wato aka wanda yake bai tsage ba wanda bai tsage ba bai farke ba bai huje ba shine shine al-khufus sahih wanda yake ba al-muharraq ba wannan ita ce matsala da ita suke yawan fadanta a cikin babin mas'alal khuffain shafa akan hufi da ya huje na'am واختلفوا في المخرق sun yi sabani akan al-khuffi al-mukharraq hufi wanda yake a muharrak dai muharrak munharik zai iya zamantowa munharik abin nan na in haraka ba kuma zai iya zamantowa muharrak wanda aka yaga shi munharik wanda ya yage na'am فقال مالك واصحابه امام مالك da sahabbansa suka ce yamsahu alaihi idza kana al-kharaq yasira za a shafa a kansa idan hujewar kadan ce tunda abin nan saboda saboda babin takhfif saboda wato wannan wato al-hukmu lil ghalib idan ya zama to dan kankani ne hujewar sai a dauke shi abin kaga ya zama to lafiyayyen shine jul shi yafi yawa to kuma alhukumu lil galib hukunci ga abin da yake galibi ake yi na'am
haddada abu hanifa bima yakunu zahiri
aha ya imamu abu hanifa ya iyakance wanda wato abin da yake bayyana na kafar miqdarin wato bai zama to aqall min thalathati asabi wato kasa da yan yatsu guda uku yan yatsa guda uku haka idan iyakar sa yan yatsa guda uku haka a fadin fadin tsagewar abin da yake bayyana na kafar iyakacin sa yan yatsa guda uku to za a iya shafa mafomin sa in yafi haka ba za a iya shafa akai ba yan yatsu uku na kafa haka ne ahsan yan yatsu uku na kafa mikidarinsa ba wai ya zama to wajen da ya bayyana shine inda yan yatsu kafa din suke ba a mikidarin tsawon yan yatsu guda uku na kafa ahsan haka ne na'am wa qala qaumun waɗansu malamai suka ce waɗansu suka ce ya halatta a shafa akan al-khuffil munkhariq khuffi wanda ya tsage wanda ya huje ko din dai ana kiransa hufi a yi shafa a kansa tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa a kan hufi duk tsagarsa in dai an kira shi huf za a iya shafa a kai ba za ta hana eh wa in ta shafaha wa in ta fahasha ko da hujewarsa ya wato yayi muni
وممن روى عنه ذلك ودغ وممن روى عنه ذلك daga wanda aka ruwaito wannan daga gare shi Imam Sufyan al-Thawri kuma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi intisari ga wannan kaulin da karfi yace ai sahabbai yawanci ku saboda bukata yawanci kuffin su haka yake saboda bukata suna tafiya akai dole zai huje ko ba a taba samu daga wajen su an yi musu tafsil ba akan cewar sai sun yi sai kuffin su ya zamanto tsagarsa ga iya mikidarinta kuma musamman kun san saboda ka'idar da take cewa wato tarkul istifsal fi fi qabaya al-a'yan tarkul istifsal fi fi fi umumat al-alfaz yunazzalu ma'a tarkul istifsal fi qabaya al-a'yan ينزل منزلة الأموم في المقال قضية عيني أكر ويتوتا بأي استفصال با wato ba a yi tafsili ba wani za a ɗauke shi a manzilar umum fil makal cewa wannan aham ne yana cikin kowane hukunci domin kaga da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan huffi ba a bayanin huffin nan da ya shafa akai tsagagge ne ko lafiyayye ba ya nuna hukuncin didde ne sawa'un tsagagge ne ko lafiyayye ne shine ma'ana yunazzalu manzilatul umumi fil maqal in dai ba ai istifsar ba ai istifsal ba ba ai tafsili ba an bayyane to ya nuna kan cewa a kowane hali hukuncin yake a kowane hali abin yake hukuncin ɗaya ne wannan ka'ida ce muhimmiya da malaman usul suke amfani da ita imamu shafi'i shi ya fara ambatanta tarkul istifsal fi قضايا الأعيان ينزل منزلة العموم في المقال في قضايا الأعيان ينزل منزلة العموم في المقال wato alƙadiyya al'ainiya ce wanda aka ayyana hadisa da ta faru idan ta zo ba tare da istifsal ba ba tare da tafsil ba sai a ɗauke ta a matsayin umum fil maqal yanzu ta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya karbi bashin abinci daga wajen bayahudi to kaga kasancewar ba a ruwaito ba cewa wannan abincin da gariba ne ko ba da gariba bane ya nuna kan cewar in mutum ko da yana mu'amala da riba in dai kai mu'amalar da zaka yi da shi ta halatta zaka iya mu'amala da shi ba tare da istifsal ba kaga ba a ce ai ya tambaye shi cewa in ce ko wannan abincin da zan karba ba na riba bane to haga tunda da aka yi wannan hikayar ba a yi wannan istif tafsil din ba ya nuna kan cewa hukuncin umumil ahwal ne na'am eh sahibul haud la tukhbirna ba to ai kaga wannan ma an yi nasi to in da ba ai nasi ba haka ne kware malam Umar eh a wannan da sayyidina Umar ya zo wajen da aka tambaye shi dabbobinka da suke zuwa wannan haudun naka suna bawali suna fitsari a ciki sai na umar ce sahibul haud la tukhbirna kanka ba mu labari wato kaga ma'ana sawa'un suna yi ko ba sa yi duk hukuncin ɗaya ne na'am imamu shafi'i ya hana cewar wato tsagewar ya zamanto a gaban kuffin طرق يظهر منه القدم a wato a a a wato shafa wanda yake dunduniya za ta a, wa- wanda kafa za ta bayyana Mm, alqadam shine abin da yake wato nan alqadam wato in dai anan ne tsagewar babu laifi amma in anan ne wanda kafa za ta bayyana to ba za a yi shafa ba Mm. domin alqadam shine tun daga dan yatsa har zuwa dunduniya ita ce alqadam to kada ya zamanto ana Mm. Mhm.
ولو كان يسيرا فيه ko da kuwa yasiran ko da ɗan kaɗan ne fi ahadil ƙaulain anhu a cikin ɗaya daga cikin akwal ɗin daga gare shi akwai abu ɗaya da muke yi da muke yi wallahi gaskiya wanda yake ba ma ba ma littafin nan haƙƙinsa kuma ka- ni ya kamata ne shi ne tahririn akwal ɗin mazahib ɗin nan Eh, tahririn akwal don mu lokacin da muka ba ko ina ne muka karanta shi da malamin mu ba Sheikh Muhammad al-Muqtar Shinkibi rahmatullah hafizahullah haka yake mana a kowanne in aka zo zai yi tahririn kaulin mazahib din Mm. eh kowanne daga cikin mazahib din to wannan gaskiya shi din ne ya fa- saboda shi a Ibn Rushd malikiya ya sani ba Allah ya zamanto hikayensa na kaulin Shafi'iyya ya zamanto haka yake ba akwai dukka a ciki to abin da ya kamata kenan Mm. eh to kuma lokacin ne gaskiya ba Mm, mm. a wannan shine gaskiya haƙƙin wannan shine haƙƙin littafin Eh, hai shine haƙƙin littafin kan cewa kafin ai kowane darasi ya zamanto mazahib nan alal aqalla guda hudu ya zamanto kan cewa a a fa- a fayyace su amma wani lokaci akwai wannan littafin wanda yake shi ah, akwai wannan littafin al-ishraf ala madahib ahli al-ilm na ibn ibn al-munzir al-ishraf ala madahib ahli al-ilm kun san ibn al-munzir yana daga cikin waɗanda suka fi kowa cikin malamai sanin khilaf sabanin da sabanin fuqaha al-amsar to shi wani lokaci yakan hikayarsa ga khilaf din yana fin zaman yana fin ya fi dikka Ah, wannan matsala ce mashura saboda haka ina ganin zai kyau bari mu gani ab- kan abinda shi ibn al-mundir ya kawo a kanta idan ba za a iya koma mazahib din gabaki ɗaya ba wato wannan suna ɗaya daga cikin littattafan da ake itimadin su a cikin fiqhul khilaf yawa kitabut tayammum ma yujzi min al-muslim yawa yawa kaga إذا دا آه، قول الشافعي شيني إذا كان الخف خر آه، آه، آه، إذا كان الخف خرق بدا بدا من آه، بدا شيء إذا كان الخف الخرق كما إذا كان الخف خرق حكى النيدي بدا بدا بدا شيء من مواضع الوضوء لم يصح الم- لم يصح لم يمسح عليه in dai wa- in dai wani abu na mawadi'ul wudu ya bayyana to ba za a yi shafa ba kuma kusan wannan shine dai magana ibn eh, ibn rushd din ko wa hada qawlu shafi'i wa ahmad wa ma'mar sahib abd arrazzaq wa fihi qawlun thalith wa huwa idha kana al-kharqu qad badat isba'ahu aw kulluha aw ta'ifatun min rijlihi tawadda'a wa masaha ala khuffayhi wa ghassala ma bada min rijlihi wa hada qawlu al-awza'i وفيه قول الرابع وهو أن الخرق, أن الخرق إذا كان يسيرا فأرجو أن يجزي عنه أن يمسى عليهما وإن كان كبيرا فأحب إلي أن لا يمسى وهذا قول مالك وفيه قول خامس وهو إن كان في خفيه خرق تخرج منه إصبعين أو إصبعين أجزاء أو إصبعان أصبعه أن يمسح عليهما فإن كان ثلاث أصابع لم يجزه هذا قول أصحاب الرعي أبو حنيفة مم. to so ina ganin zai kyau in ba za yi wa a kawo na munku na mazahib ba baki daya a kawo na to mu shiga ba mu ci gaba Saba- sadi- dalilin sabaninsu akan wannan matsalar akan khu- shafa akan alkhu- a- a- alkhufil muharraq اختلاف في انتقال الفرق من الغسل min alghasli ila almashi sabaninsu wajen tashin huku- farillar da musanya da sauyawarta daga farillar wanka ya zuwa ga farillar shafa Eh, abinda su- wannan shine wato matsala ce usuliya ita ma shi da aka ce a shafa akan huffi farillar ta tashi daga wankewa ta koma ya zuwa ga shafa kenan ko ko ba haka bane Eh, kuma da ya sh- koma din hal huwa li mawdi'is sitr idan da farillar ta tashi daga eh, ci gaba hal huwa li mawdi'is sitr shin da a- inda aka ce farillar ta tashi daga wanka zuwa shafa ya zuwa ga mahallin ya zuwa ga mahallin da aka sitirce ne أعني ستر خف القدمين wato ma'ana cewar saboda hufin ya, ya, ya rufe alƙadaman
أو أم هو لموضع المشقة ko kuwa saboda dalilin da ya sa ake wannan hukuncin saboda nau'in mashakka wahala a cikin wato ita a- a kan nau'in hufaini din
فمن رآه لموعد الستر wanda limau da istitir wanda ya gani cewa a'a saboda abin da ya sa aka ce a shafa hufi saboda hufin ya rufe wajen da yake aka sitirce shi limau da saboda sitircewar da mahallin farilla hufin yayi ne
لم لم لم لم يجوز المسح على- lam yujizil لم يجوز المسح على الخف من خارج to sai ya ce a ba za in shi- in ya in ya huje ba za a iya shafa a kansa ba tunda abin da yasa aka ce ai shafar dan ya suturce mahallin farilla to tunda ko bai suturce mahallin farilla ba ba za a iya shafa a kansa ba Eh.
لأنه إذا انكشف من القدم شيء domin idan wani abu ya bayyana daga cikin sawaye انتقل فرضها to farillar wannan- farillar sawaye din alfardu ha ay fardul qadam sai ya tashi min almashi ila alghusl ila al- ila alghusl sai ya koma ya zuwa ga wankewa wato abin da yasa ma aka ce ayi shafa saboda hufi ya suturce wajen ne to yanzu da ta bayyana kuwa tunda ta- wani abu ya bayyana to wannan rusar da aka yi ta kauce sai a koma ya zuwa ga asali na wankewa
ومن رأى أنه لعلة في ذلك wa man ra'a anna al-illata fi dhalik wanda kuma yake ganin cewa illa a cikin wannan shafa ga hufi المشقة wahalar da ke ciki لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا to shi ba ba zai duba wannan hujewar ba in dai abin ana kiransa hufi ne to shikenan al-maqsud dai raf'ul mashaqqa ne in sauki ne to kuma in mutum ya tsaya ya duba zai gane kan cewar hukuncin shafar hufi ai abu ne wanda aka rata shi da ruksa shi yasa ma kun ga aka ce kawai a shafa saman ba a ce a shafa kasan ba eh
وأما التفريق بين الخرق الكثير amma sab- amma wanda suka bambance tsakanin hu- wato huji wanda yake mai girma da kuma mai da kuma wanda yake dan kadan والاستحسان wannan istihsani ne ووصل للحد da daukewar takura wato istihsan shine wato abin da yake mutum zai ga kyansa duk da yake ba tare da ya samu wani asali na shari'a da zai gina shi a kansa ba da kuma su kawo sauki shi na'am a'a cewa wato kaga kamar shi malik da ya ce idan hu- idan hujin dan kankani ne a shafa in mai girma ne kar a shafa to wannan istishani ne babu wani dalili da ya sa ya bambance sai dai kawai yana ganin wannan abu ne wanda yake ya dace da abin da shari'a za ta kyautata shi shari'a ba ta yi ba amma istihsani ne ya dace da abu kaga ba me dalilin ka kadan babu wani to wani shi shi yasa wani lokaci shi kansa wajen tarifin me istihsan malike- malaman usul suke sabani wani lokaci sai su ce istihsan shine dalili da mujtahidi ya kasa ta'birin sa ya kasa bayyana shi me dalilin sa sun ce wannan shine ake ce mai istihsan don haka ce to ya kasa bayyana shi aka gano dalilin ne to amma eh wannan ne ya ɗaya daga cikin wahala wajen ta'arifin istihsan na'am na'am ya shafi mu har buɗin zamani yanzu saboda na ga wani lawyer ko da shi idan zai allura shafa wannan kawai sai wani shafi kawai eh ana yi ai mun yi- mun gama matsalar mun gama matsalar eh dan shagamu mun gama matsalar sai da muka yi ta dan- muka yi ta shaf- ta shaf shafar shafar safa mun yi kafin ka zo ana shafa akan safa eh eh na'am
وقال الثوري wa qala thawri imam sufyan thawri yace كانت خفاف المهاجرين والأنصار a wato hufofi na ma almuha- sahabbai almuhajirin wal ansar لا تسلم من الحروف ba la taslamu min al-khuruq ai ba ta ba ta ba ta zaman to lafiyayya babu hujewa a cikin su
خفافها kamar yadda dai huffin mutane ke kamar eh saboda tafiya su ba kamar yanzu huffi bane wanda in an yi huffi kuma sai kuma a sa takalmi a rufe shi kamar yadda muke sa safa ba a kasan yanzu kaga mutum yana tafiya da safa ma sai a ce wata ba shi da lafiya ko ba haka ba Mm? to to su da huffin nasu maimakon maimakon fada ne maimakon fada ne wanda yake da shi tafiya yake yi da shi saboda haka kawo in ku kana tafiya tare da shi bayan ba dunduniya yake da shi ba kamar yadda ake dunduniyar takalmi yanzu dole ya rinka hujewa ga ma ta- ga ma kasar su ai ka ka san in- ka kun ga yadda kasar a, abin nan duwatsun madina suke harra wannan duwatsun na volcanic
فلو كان في ذلك الخطر لورد da a ce akwai habarun da a ce akwai hani ba khatarun bane habar habar eh eh walau kana fi zalika habar da a ce akwai hani a cikin yin wannan ونقل عنه law- lawarada da ya zo wa nuqila anhum da kuma an ruwaito daga gare su
قلت Ah, nace هذه المسألة wannan matsala هي مسكوت عنها an yi shiru a kanta وكان فيها حكم da a ce akwai hukunci ma'ana da ya ce an yi shiru a kanta wato a cikin nususun shari'a babu wani abu nassi da ya zo a cikin alkur'ani ko sunna falau kana fiha hukmun da a ce akwai hukunci a kanta مع عموم اختلاف به da tare da wato gamewar bu- a a jarabtuwa da ita kowa ya jarabtu domin kowa zai shiga cikin hali wani lokaci da hukunsa zai huce to ka da akwai hukuncin shari'a kuwa akan wannan da an bayyana saboda umumul balwa wannan umumul ibtila ne yana nufin umumul balwa abinda suke ce ma a- wato umumul balwa shine abinda yake ya shafi kowa eh abinda hukuncin da sanin sa da bukatarsa ta shafi kowa in ku ta shafi kowa ya kamata ya zama tukan cewa ana da bayani bayani ya zo a kansa
للنبي صلى الله عليه وسلم labayyanahu sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi al-mustafa eh وقد قال تعالى Allah ta'ala ya ce لتبين للناس ما نزل domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu saboda kaga da an ce zai bayyana wa mutane da akwai bukatar ba- da akwai bukatar wannan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana eh to shine umumul balwa ake nufi kun ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai nuna kan cewa kenan mahallin ijtihadi ne mas'ala ce ijtihadiya ani bai kamata a a kai ayi rigima akai ba matsala ce ijtihadiya tare da cewa kaga da ya kawo magana sauri tana rinjayar da kan cewar shi kufin nan ko ya huje ko bai huje ba shafa za a yi a kansa a ina ganin kuimin afuwa mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu sai mu ɗauki darasi marwan kuma sai yanzu ya zo سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك sai gobe in Allah da gobe za mu yi hadith kenan ko da safi